yawwa sai ne yawwa akhdari shafi na nawa ahalari shafi na hamsin da ɗaya ina za a tashi bismillahi rahmanir rahim fasulun rabewa kenan insha Allah yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati ramakon abin da yake cikin wuyaye min as-salawati na sallolin farilla yajibu yana wajaba ka gane ya zimma ɗin asali wuya mufuradi ne na azimam to amma mu a hausa ana cewa abin da yake kanka na salloli su kuma a wuya ne kamar igiya ce da aka sa aka ɗaure wuyanka sai ka rama sallolin nan sannan kake warware wuyanka daga wannan takalifi na ramakon sallah ko da bauta ana hakaito wuya ne fakkuran abatin warware wuya daga bauta to amma mu sai a ce nauyi ne a kansa kai ake kira saboda shi ne a sama su kuma wuya ake yin izina da shi to ala ayi halin da a hausa ramakon abin da yake kanka nina salawati na sallolin farillai ya jibu yana wajaba wala yahillu tafriqu fiha yin sakaci a cikin ramakon sallolin nan baya halatta. Inda ana bunka sallah ta farilla, to abin da ake nema ka gaggauta ramawa. Sakaci a cikin ramakon nan bai halatta ba, shi ma zunubi ne mai zaman kansa. Ga zunubin jinkirta sallah, ga kuma zunubin sakaci a cikin ramako. Wa man sallah kulla yawmin khamsata ayyami. wanda kowace rana ya yi sallah ta kwana biyar, bi ma'ana kowace rana ya rama sallar kwana biyar, in ana bisa sallar kwanaki da yawa, ya falesa bi mufridin wannan bai zama mai sakaci ba. Ka gane ai, idan ya mutu a haka bai gama ramawa ba, ana kyautata zaton Allah zai masa afuwa. Inda kullum zai rama sallah ta kwana biyar. Ka gane ai, yana faruwa ne yawanci ga wanda ya taso da rashin tarbiyya da rashin yin sallah a kan lokaci ya taso da kuruciya da samarta da rashin mafaɗi bai samu mai faɗa ya ji ba ba a kai shi makaranta ba bai san haƙƙin Allah ba har ya balaga yana wasa da sallah wacce ta samu a yi wanda ta wuce ba za a rama ba ka gane ya yi samarta lokacin sallah ya ana gidan kallo kallon fim ko kallon kwallo wanzu ana yin magarba sun tafi gidan bol magarbar ma ba su yi ba suna can za a yi isha ba za a dawo ba sai dare ya tsala kuma daga an zo a kwanta ba tare da an yi sallah ba kuma ba lalle ne a farka da asuba ba duk da dama karfe da karfe biyu aka kwanta ba za a tashi ba sai rana ta hudu kuma an tashi sai a mutsuke ido dama yana da lacca karfe bakwai ko karfe takwas sai ya tashi ba zancen sallah Allah Allah yake samu wani abu ya karya ya wuce makaranta to irin wannan in ya taru kwanaki da yawa kaga salloli za su taru inda ya balaga kuma bai yi ta ba to lalle tana nan a kansa shi ya sace maka qada'u ma fi zimmati min salawat ramakon abin da yake cikin wuyaye na salloli ya dubu yana wajen to lokacin da shari'a ta zo masa ya yi nadama ya ji cewa fa sallolin nan dole ne sai ya rama su kuma ga su sun taru na kwanaki ko watanni ko shekaru ma to in ya tashi ramakon su ba a ce dole a lokaci ɗaya sai ya rama su amma abin da ya zama wajibi kullum ya rama sallar kwana biyar kullum ya rama sallar yana yin na yanzu kuma yana rama na baya hikimar da zai yi a wajen wannan ramakon mafi sauki duk lokacin da ya sallaci sallar farilla ta yanzu to ya tashi ya kawo sallar kwana ɗaya in ya sallaci a zahar to ya tashi ya rama a zahar magaruba isha asuba ya rama ta kwana nawa ta kwana ɗaya in ya sallar la'asar ma bayan ta ya tashi ya lama a zaharin la'asar magariba isha asuba ya lama ta kwana biyu in yayi magariba ma bayan ta ya tashi ya rama azhar la'asar magariba isha asuba azhar la'asar zuwa asuba ya rama ta kwana uku in yayi sallar isha ma ya tashi ya rama sallar kwana daya in yayi sallar asuba ma haka in ya samu sallah biyar a cikin yini da kwana to ya samu ramakon sallolin kwana biyar wannan shine akalla mafi kalancin abin da zai in kuma yana da wani lokacinsa da zai iya warewa cikin dare ko da rana ya tashi ya kawo sallar kwana biyar a jere a lokaci ɗaya shi ma babu laifi ala ayi halin dai kar ya yi ƙasa da sallar kwana biyar a kullum a'a to in zai iya kiyayewa wacce ya fara bari da kanta zai fara in ba zai iya kiyayewa ba to kawai fara daga azahar ita ce sallar farko bayan hudowar rana wa ya ƙabiha ala nahawi ma fatatu kuma sannan yana ramakonta ne a bisa yanayin yadda ta tsere masa yanayin yadda ta tsere masa sallah ai akwai sallar zaman gida akwai sallar tafiya akwai kasaru akwai cikakkiya in kanat habariyatan in ta kasance sallah ce ta zaman gida qadaha habariya ya rama ta a sallar zaman gida idan zai iya kiyaye ta wannan sallar ta banni ne a lokacin da nake yin kasaru a halin tafiya to in ya tashi ya rama ta a kasaru wa in kanat safariya a wanta habariya sallar zaman gida ya rama ta habariya sallar zaman gida ko da yanzu kasaru yake wayin kanat safariya an ta kasance sallar tafiya ce kasaru qadaha safariyatan yarama ta sallar tafiya ko da kuma yanzu a gida yake yana cika sallah shine ma lake sawa'un daidai ne kana hinal qada'u lokacin da zai yi lamakon ya kasance shi hadarin yana cikin zaman gida ne au fi safarin ko yana cikin tafiya ba ruwanka da halin da kake ciki yanzu ita ta yanzu da in ta kama ka ka sallace ta a halinta in ta zaman gida ce ka sallaci ta yanzu a zaman gida wacce ta wuce ka a tafiya kuma kalama ta kasar haka ne in yanzu kasar kake yi ka tuna wata sallah da ta barka a zaman gida baka yi ta ba to in kai kasarun ka ta yanzu ka tashi kalama waccan cikakkiya sallar zaman gida wa tartibu ka gajerantawa bainal hadirataini tsakanin salloli na yanzu guda biyu wanda suke musharaka a lokaci guda a zahar da la'asar ka fara yin a zahar sannan ka yi la'asar jelanta wannan wajibi wa bai na yasirin fawa'idi da kuma jelanta tsakanin salloli kaɗan da suka tsere ma'al hajiratu ka jelanta su tare da ta yanzu sai ka ramako su al yasirul fawa'idi yawa a zahar la'asar magariba isha in hudu ne ko zuwa sama ai zuwa ƙasa to sai ka fara yin su ka jero su ma alhaji yadda sannan kai ta yanzu wannan jerantawa wajibin wajibi ne ma a zikiri tare da tunawa in ba mantawa ka inda ka tuna su wajibi ne hukunci bi ya gaya maka anan tartibu bainar hadira ta yi kai yau tana ina za ka ka zo ka zauna ترتيب بين الهاجرتين sannan wa tartibu wa tartibu bayna sirrin fawaid sai sa maka wawu ladabi sai maka labari guda ɗaya shine wajibi wanda duka mubtada ne jerantawa tsakanin salloli na yanzu guda biyu azhar da la'asar lalle ka fara yin azhar sannan kai la'asar in ka fara yin la'asar sannan kai azhar to azhar din ta zauna a gurbinta la'asar din sai ka sake kai sallar la'asar lokacin ta yayi ba kai azhar ba dan gani ita ce mai lokacin ka sallaci azhar sallar la'asar sannan ka zo kai la'asar to babu la'asar a ka sallaci la'asar sannan kai azhar to babu la'asar azhar din ta zauna dole ne la'asar ta biyo bayan ko kuma ka fara yin isha sannan kai magaruba to magaruba ta zauna a gurbinta dole ne kamar mai da isha ta biyo baya ka gane ai yawwa fa in khalafa a ada saniyata abadan in ya saba wannan tartibi to ta biyun dole ya sake ya zama ta biyo bayan ta farkon to alhamdulillah sai me iziya shafi shafi talatin da nawa talatin da ɗaya ko da biyu to ina za a tashi fasulun rabewa insha Allah na waƙidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala arba'atun guda hudu ne ina fata an gane jiya wai wani ya tambaye ni wai mutum ya alwala in ya cicita wai alwalarsa ta karye in ce wata karye ba ba cita ba ko kanun fari ka hada da jita yin abokin hada zama ce ko tuwo ka ci yawwa ka sha ruwa alwalarka tana nan kai sallah ta yi sai dai kawai an so ka kurkura bakinka in ka ci abinci amma shi ma ba dole ba ne shi ma mustahabi ne na waƙi bulubu abubuwan da suke warware alwala arba'atun guda hudu ne al'awwalu abu na farko arriddatu ita ce ridda wahiya an baka san ridda ba kufurul musulmi kafircewan musulmi da musulmi ne yana sallah ya ɗaura alwalarsa kawai sai ya yi wata kalma ta kafirci to alwalarsa ta kalli wanka ne aka yi saɓani aka ce in ya zo in ya dawo musulunci baya fita kalmar shahada dole ne sai ya yi wanka shiga musulunci ko ba dole ba ne su malamai suka ce dole ne tunda dai shi yanzu kafiri ne yanzu ya shigo musulunci wasu kuma suka ce a sai dai in ya yi janaba a cikin riddar tasa kafin ya dawo musulunci asani abu na biyu da yake warware alwala a shakku fi wujudi ɗahara ko kwanto cikin samuwar tsarki ka gane tsarkin shi ne alwalar ita ya ɗahara a nan yana shakku wai alwalar nan ya yi ta ko bai yi ba kawai ka ɗauka a kan bakai ba in ma akwai yanzu ta kare tun da kana shakku shi addini ana yin sa ne da yaƙini ba a gina shi akan shakku inda har kana shakku akan alwalar to ko in ma akwai ta takare ya me zama wajibi ka je ka sake alwala au ko kuma fil hadasi yana shakku a cikin hadasi ba a cikin alwalar ba ya tabbatar da alwalar yana da yaƙini shakkun da yake yi wai bayan alwalar nan nayi tusa ko bai yi ba bayan alwala ne na je na yi fitsari ko kuma a'a kafin na yi alwala ne. Yana da yaƙi na alwalar yayi, shakkun da yake a cikin hadasi ne. To shi ma ya karya masa alwala. Shakku biyu kenan. Au ko kuma a shakku fi sabiki min huma, shi na ce au fi sabiki min huma. Ko ko yana shakku a cikin wayar gawani, baya shakkun alwalar ya tabbatar yayi. Baya shakkun hadasin ya tabbatar ya yi yanzu kokonton da yake wayar gawa ne alwala ce ta riga hadasi ko hadasi ne ya riga alwala bayi da yaƙini shi ma je ya sake alwala amma yana da yaƙinin hadasi ya riga alwala to alwala tana nan sai da ya fi tsarinsa ya yi kashinsa ya tusarsa sannan ya yi alwala ka ga alwala ba abin da ya same inda yana da yaƙinin hadasin ya riga alwala kuma haka in yana da yaƙinin alwala ta riga hadasi to ya tabbatar ba yi da alwala sai da ya alwala bayan da ya yi tusa ko ya fitsari ai yana da yakinin ba yi da alwala to wannan matsalarsa yana shakku wa ya riga wani dukkan biyu ya tabbatar ya yi su baya shakku cikin samuwar alwala baya shakku cikin samuwar hadasi duka akwai amma abin da yake shakku wane ne ya riga wani shi ma wannan ya wajibta sake alwala shakku guda uku yana wajibta sake alwala a shakku fi wujudin tsahara aushil hadasi ko kuma shakku cikin samuwar hadasin ya tabbatar da alwalar akwai hadasin yake kokonto aushil sabiki minhu ma ko wayar ga wani tsakanin alwala da hadasin to duka wannan yana wajibta sake alwala malam ya sanki hu shakku matakar shakku bai aure shi ba eh shi mai wannan shakku guda uku idan akwai wato istinkahu shak shakku ya aure shi to duk sanda ya shakkun ya kore shakkun ya tabbatar da yaqini domin shaitan ne yake wasa da hankalinsa yawwa yawwa kuma kuma ba yi da yakinin alwalar ya ta kare ko ba ta kare ba to wannan irin wannan alwalarsa tana nan saboda an masa langwame saboda ya samu ya koli shaidan ka gane yayi in ya shakku cikin samuwar alwalar inda duk sanda ya alwala sai ya yi wannan shakku to ita alkawai alwalarsa tana nan ko shakku cikin samuwar hadasin duk koyaushe ya zo sallah sai ya tunani kamar alwalarsa ta kare ya je a kan bata kalye ko kuma fi sabi ilin humaɗi. To waye da yake ta da ikama? Allah sarki. To da shawara kuka ba shi kawai ya cije ya murje kawai ya ɗauka kawai alwalasa tana. To da haka shaidan zai bar shi. Amma in ya biya wannan shakkun to ya dinga wahalar da shi kenan. A salisu abu na uku da yake karya alwala alhadasu shi ne fitowar hadasu wa huwa amma ka san ta'arifi na hadasi ba ma kharaja min ahadis sabilaini abinda ya fito daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu shine dubura da farji ko dubura da azzakari abinda ya fito ala waje siha abu ta fuskan lafiya wal i'tiyadi da sabawa abinda aka sani a al'ada shi yake fitowa a wannan hanyar shine albaulu wal gaidu wal rihu wal maziyu wal wadiyu al ahdathul khamsa wannan hadisi guda biyar sune a al'ada aka san suna fitowa a wannan hanyoyi ko dai kashi ya fito a dubura yanda mai ashmawi ya maka tarihin shi yace a islami min dubur biyu daga dubura suke shine algaidu wal rihu guda ukun kuma daga gaba suke fitowa salasatu min al-qubuli al-bawlu wal mazi wal wadi ka gane ai to su ne aka samu a al'ada shine al-i'tiyad abinda aka saba al'ada yana fitowa to in ya fito shi yake kare alwala idan wani abu bako wanda ba a saba ba ya fito baya warware alwala kamar tsutsa ta fito a dubura baya kare alwala ko wata tsakuwa ta fito daga kofar azzakari baya kare alwala saboda me ba abin da aka saba al'ada yana fitowa ko yaushe to kuma yace maka ala wajhi sihhati shi abinda abinda aka saba yana fitowa din ma to ya zama ya fito ala wajhi sihhati abu da fukan lafiya me mai yoyon fitsari a ya saba fitsari na fitowa ta azzakari ko to idan ya fito baya kare alwala kuma ya taba ka ba najasa bane sai wanda yaje ya tsugunna a al'ada bari na daina fitsari yaje ya tsugunna yayi wanda shi ne yake kare alwala kuma shi ne ya taba ka ya zama najasa amma wanda yake fitowa shi ma bai sani ba sai dai kawai ya ji ya ya bata masa jiki to wannan baya kare alwala kuma ba najasa ba saboda bai fito alawuji sihati ba ko ko wani daban ba najasa bane sai dai kuma gashi fitsari ne yana warin fitsari arrabiu abu na hudu da yake karya alwala al'asbabu dalilai wahiyya salasa su ko dalilan nan wato asbabul ahadas salasatun su uku ne al'awwalu na farko lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi shafar wanda ake samun jin daɗi in an shafe shi shi ma fil adati a cikin al'ada wanda al'ada ta ɗan adam in ya taɓa wannan jikin zai ji daɗi na sha'awa ka zaujati kamar matarsa ta aure wal'amati da kuyangarsa da yake saɗaka da ita in ƙasa da lazzarta in ya yi nufin jin daɗi wa waje da ha kuma ya samu jin daɗin ka gane ai ya yi niyya shafar da ya yi da niyyar jin daɗi ya yi kuma ya samu jin daɗin to alwala ta kare aula kai ko bai samu jin daɗin ba ya yi niyya amma bai samu jin daɗi ba to alwala ta kare shi ne aula ɗin aulan ya ji bin lazzata kenan ko bai samu jin daɗin ba inda da niyyar jin daɗi ya yi to niyyar nan ta kare alwala an waje da ha ko kuma ya samu jin daɗin min gaidi kasidin ba tare da niyya ba da zai taba jikin matar ko baiwar bai yi nufin jin daɗi ba amma kuma sai ta yi shekin ɗinsa sai ya ji daɗi to alwala ta kare illal ƙublata sai dai yin sumɓa shi ne kif filfami a cikin baki fa innahu fa innaha tanqudu yawwa yawwa ita sumba tanqudu tana warware alwala mutlaqan ko da wannan irin nufi aka yi bi ma'ana ko da niyyar jin daɗi ko ba da niyyar jin daɗi ba saboda me fala tura fi halazzatu ba a kiyaye jin daɗi a cikinta duk wanda kaga ya tsotsi bakin mace to da niyyar jin daɗi ka gane yayi ko wace ce kuma ko muharram ya sace shi yasa mai askari bai maka lango mai ba wannan ba ya ce maka lamsu mun tuzo da lagos ya ce kan zauje shi wal amati mai askari ya ce walau min maharami ko da maharami ya ce ya zama mutumin banza ya shafi jikin maharami ya sadan ya ji daɗi alwalarsa ta kare ji mai askari ba ruwansa da tun da niyya ya yawwa to shi kisa a cikin baki wala tura'a fi halazatu ba a kiyayewa jin daɗi a ciki cewa an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba in dai baki da baki ya tsotsi bakin matarsa ko bai wasa kawai alwala ta kan amma in kuncinta ya sumbata ko goshinta ko hannunta to wannan ana duba cewa ya yi niyyar jin daɗi ko ko ya samu jin daɗi ina fata an gane alhamdulillah to a shafi nawa ne risala risala shafi ɗari bakwai da takwas to ina ne za a tashi wata kurahu tijarar an karhanta yin kasuwanci ila aladil adu zuwa ƙasar abokan gaba arnan da ba ku yi sulhu da su ba babu sulhu a tsakaninku kuna yaƙi da juna to makaruhi ne ko da ka san za ka je ka fito lafiya ka ɗauki kayan kasuwa ka kai musu ko bin farashin da za ka saya da tsada ko da za ka je lafiya ka dawo lafiya to ai ka ƙari ka amfani abokan gaban a kwana nan? ɗaya ga wata mai zuwa? har ma sun sa rana? tun yanzu ma don kuma mutane tsoro to ka ji kuma a aje a cika sau a dawo to ga shi tun ma bai cikan ba sun fara to wata kuran wuce jaratu ila arzul adu wa baladin sudani da garin bakaken arna sudan in kuka sai maka sudan bakake eh daga sudu ka gane ai eh akwai wa garabi busut dudadun bibul farare sudun kuma bakaki jam'i ne haka na sawadu baki sudun bakake to sai aka musu jam'in sudan bakaken arna kafin musulunci ya ratsa ƙasashen bakaken fata a lokacin da ake wannan magana musulunci bai shiga kasashen bakaken fata saboda ko ba abokan gaba ne su babu insaniya a tare da su babu mutunci ai daga mutum ne aka samu mutunci insaniya kenan eh wala mutum akwai dabbanci ko akwai mutunci mutunci shine kishiyar dabbanci dabbanci shine kishiyar mutunci mutunci yana nuna ɗabi'arka irin ta mutunce ta mutuntaka dabbanci kuma ko kai mutum na ɗabi'arka irin ta dabba ce to yawanci baƙaƙen fata a lokacin ba su da insaniya ba mutunci sai dabbanci in suka gaba ko su cin mutum ma suna yi kuma har yanzu akwai irin yi wanda in ka je ka zama nama to irin wannan makaruhi ne ka ɗabi kayan kasuwa ka ce wai ka tafi kasuwanci ko me za ka samu da ka tana cikin hatsari amma yanzu da musulunci ya shiga ba a maganar kasashen bakaken fata sai a ce bakaken arna shi yasa yanzu mu ma muka fasara da sunan bakaken arna ko da ba larabawa ba ne ko da ba kwa yaƙi da su inda kuka san irin waɗannan baƙaƙe Allah ne gashi muna da su yanzu inda ana magana ƙasashen iyamurai suna ƙona dukiyoyin mutane me ya kawo nan rashin insaniya ne rashin mutunci ne da dabbanci ne ga ƴan uwanku ba dabba a ƙasar nan dama kamar iyamuri ba lungun da zaka je babu iyamuri kuma tun da aka yaƙin iyamuri shi ma su suka ware suka fara kashe mutanenmu a can suka raba ƙasar yakin biyafura a nan da aka yi yakin yamurai aka ɗebi ganima kuma tun da aka yi wannan ba a ƙara yi musu irin wannan ba a ce dai an kore su dai sai irin wannan abin ya faru wasu wanda suke ba sa jin magana su su taba su ba su da hankali to duk mutumin da a irin wannan halin ana irin wannan rikicin da ce zai ɗabi kayan kasuwanci wai don kaya ya yanke a can zai je neman riba ai shi mahauka yake makaruhi ne wa qala an-nabiyyu alayhi salam manzo Allah alayhi salam ya ce as-safaru qid'atun min al-azab ita tafiya ta bulaguro wani yanki ne na azaba a wata ruwaya walau kanat alal gamani manzo Allah kenan kamar ya a lokacin yana sanar da za a jirgin sama yace tafiya wani yanki ne na azaba ko da kuma akan girgije kake yin haka yace walau kunta alal gamani ko da gajimare ne zai dauke ka ya kai ka inda za ka je ba tare da ka taka ƙasa ba ba tare da dabba ta yi motsi da kai ba irin na lafuni to wannan tafiyar da ka bar iyalanka da mazauninka da mutanen da ka saba rayuwa da su da irin abincin da ka saba ci da abin sha akwai azaba a cikin wannan ko da yanzu a ce a jirgin sama ne ka bar gari kai bulaguro ba ana ga kana zaune kana shan AC da waye ba akwai azaba a ciki saboda ba za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai ka dawo gidanka su ma da ka tafi ka basu suna taraddadi yaushe za ka dawo fatan su dai su ga ka dawo lafiya kar wani mugun abu ya same ka kaga zabara ce ba kai kadai bane ma har da wanda ka bari a gida annabi yayi gaskiya to tunda kuma za Allah ya ita tafiya ta bulaguro wani yanki ne na azaba to wala yan baki baya kamata an tusafiru mar'atu mace ta yi bulaguro ma'a gairi zi maharamin minha ba tare da wato ba ta kamata ta yi bulaguro tare da wani ma'abocin haramci minha a gare ta. Ta yi shiga cikin maza, wanda kuma a cikin mazan gaba ɗaya babu wani muharrami nata, wannan haramun ne. Safara yaumin wa laila, in dai tafiyar ta kai yini da kwana. za a kwana za a wuna awa ashirin da hudu kafin a kai inda za a ji a hanya ɗin za a wuni za a kwana to bai halatta ba fa aksara da mafi yawa daga yini da kwana illa fi hajjin farila sai dai a cikin hajjin farilla kasatan a keɓe shi ma ina nafila ne bai halatta ba sai da muharram shi ma kuma a hajjin farilla ɗin fi ƙauli malikin muna maganar malikiya ne duk abin da ka an faɗa malikiya ne amma don a gaya maka matsayin tafiyar mace a cikin tawagar da ba muharramin ta ba mijinta ya ce maka fa fi ƙauli maliki ka gane ai amma imamu shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa duk ba su halatta ba a mazhabar su kowace irin tafiya ta ko tajin farilla ne dole sai da muharraminta ko kuma mijinta maliku ne kaɗai shi da aka gaina da tsananin a nan shi ne ya rangwanta ya ce illa fi hajjil farilati kasatan fi kawali maliki shi ma da sharaɗi bayan hajjin farilla ya tafi rufkatin ma'amuna cikin karabka amintattu rufka abokanan tafiya jami na rafiq rufaka'u rufka abokanan tafiya su ne karabka ma'amuna abin amincewa ba a tunanin za su ci amanata ba a tunanin za su mata fyaɗe ba a tunanin za su kwace mata guzulinta kuma dankawa ake ce to ga wance a ka samu amininka ko amintacce a cikin rufka din wanda dukkan su kuma an tabbatar adalai da mutanen kirki ne a ce to ga wance amana za ta je haji kuma hajin na farilla ne ba ta taɓa yin haji ba in ta sauke farilla yanzu za ka je hajjin ta ɗau'i to baya halatta ko a cikin rufka ma'amuna ne dole a samu mijinta ko muharraminta wa ilai da kuma hazu muharrami ko a hajjin farilla da aka samu rufka ma'amuna ko da babu ma'abocin haramci tare da ita fazalika laha wannan tafiya ya halatta gare fi kauli maliki ba ke gaya maka wa in lam yakun ma hazu maharami in ya kasance babu ma'abota haramci tare da ita fazalika laha wannan tafiya ya halatta gare ta ka san dai tafiyar haji ba za a ce wai awa 24 ba sai dai ɗaruruwan awoyi shi din ka amince masa eh a in ka amince masa sai ka bashi matarka to alhamdulillah sai ne sai hashiya hashiyatul adawi shafi na nawa sharhin risala na hashiyatul adawi 58 to ina ne daga sama ko ƙasa to na ga sura ta uku ta tsakiya wamin ma yajibu itiqaduhu yana daga abin da itiqadin sa yake wadaba akan musulmi annahu ta'ala ya san cewa shi Allah ta'ala ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ya san ma ai bi ma'ana ismul mawsul to na sama ne kuma kace a sura ta uku to kace karshen sura ta biyu wamin ma ya jibu itiƙaduhu yana daga abin da itiƙadinsa yake wajaba mutum ya yadda cewa Allah ta'ala halakal insana ya halicci ɗan adam ai auje da jinsahu as-sadiq ya samu da jinsin ɗan adam na gaskiya bi zakari ta ɓangaren namiji wal unsa da ya mace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to dole ka yadda da wannan ya ayyuha nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a shi ya halici dan adam ana nufin jinsi as-sadiq wanda yake zama dan adam ne na gaske izzakari wa unsa an samar da shi ta bangaren namiji da mace wani ma yajibu itiqadu yana daga abin da itiqadin da yake wajaba annahu ta'ala ya'lamu ya san ma bi ma'ana ai allazi tuwaswisu bihi nafsu ma din bi ma'ana allazi ismul mawsul ne ya'lamu ya san ma abin da nafsuhu nan dan adam tuwaswisu bihi take waswasi da shi nafsuhu ai al-insanu damirin nafsuhu din yana kuma ga al-insan abin da nan dan adam take sakawa na wasuwasi Allah ya sani wa waswatu nafsihi abin da ake nufi da wasuwasin zuciyar dan adam ma ya khuduru bi balihi abin da yake tsirgawa a zuciyarsa na tunani da tintintini wa nisbatu waswasati lin nafsi danganta wasuwasi ga zuciya majazi majazi ne ka gane ai ka nisbatil insa'i kamar danganta mantuwa li shaidani ga shaidan ka gane yayi amma asali waye ya ya halarci mantuwar ya kaddara wa dan adam manta al'amari shine Allah to amma ka danganta wa Allah mantuwa kai su'ul adabi da yawa zaka ji a mutane ya ce Allah ne ya mantar da ni ko Allah ya manta wannan kuskure ne ba danganta wa Allah ana dangantawa shaidan ka gane ai kamar kisan nan ta annabi Musa da Hallur da cewa ma an sami illa shaidanu an azkurahu ka gane ai ko a kirabu wa ma an sani ba komai ne ya mantar da ni ba eh to ya ya kawo gaba to shikenan yawa fi kaulihi ta'ala haka ne shi fadin Allah ta'ala da wa ma an sanihi illa shaytan annabi Musa ce ba komai ne ya mantar da ni shi ba illa shaytanu sai shaytan sannan a kisa annabi Yusufa ma Allah ya bamu labari fa an fahu shaytanu zikra rabbi ko falabisa fi sijil bid'a sinina sai shaytan ya mantar da annabi Yusufa ya tuna ubangijinsa bi mana ya ambaci ubangijinsa lokacin da ya yi wannan magana da ya ce insha Allah to da ba zai dade a fursuna haka ba amma sai shaidan salim barka da dawa da ka zo mun tafi da kwalwa ko haka ne kuma an ce kawo ta kwaleji an da lafiya ya makaranta kuna fefa ne ko kun gama muna final ya ne ah alhamdulillah na NC ko na digiri na wannan koli ta kai da okay da ba san kuke an dawo da ita nan ne saboda wani kicin boko haram to Allah taimaka alhamdulillah na saƙon alhamdulillah sama da Allah na gode Allah a gaishe mu alhamdulillah wa ma an sani illa shaytan ka gane ai ana danganta mantuwa ga shaytan saboda majazi kuma ayi husnul adabi ga janibi na ubangiji ba danganta wa Allah mantuwa duk da cewa shi da yake halittar komai an sani to amma tunda mummunan abu ne shaidan shi ne sababi da zai shiga zuciya ya saƙa wa ɗan adam wasu wafi na sharri to sai a danganta masa ce shaidan ne ya mantar da ni kar ka ce Allah ne ya mantar da ni fa an sahu shaidanu zikira rabbihi ka gane nan kuma yace wa ma an sani illa shaidan ibi domin la quwwata li shaidan in an koma hakika ba a majazi ba to ai babu wani iko ga shaidan ala ijadi shay'in akan samar da abu ko kyakkyawa ko mu ko mummuna wala idami wala rasar da abu shedan bai da kudura da iko ya samar da abu ko ya rasar da shi sai da me sai da kudura ta ubangiji to amma sai a babu majazi sai ka tai shedan ne ya mantar da ni eh ana yi wa Allah ladabi ba a danganta sharri ga ubangiji duk da cewa a kaddara dole ka yadda khairihi wa sharrihi duka Allah da yake hukuntawa amma in kai zaka faɗa to a babu majazi an alheri ne da ka jingina wa ubangiji idan sharri ne to ka samo sababi ka gane ai ka jingina wa wannan sababin kar ka jingina wa ubangiji sharri ko mummunan abu kamar irin yadda annabi Ibrahim shi ma a cikin suratu shu'ara'i da ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yud'imuni wa yasqini sai yace wa idza maridtu fa huwa yashfini yace Allah shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdini kuma shi yake shiryar da ni a gane ai wallazi huwa yud'imuni shine yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni sai ce wa iza maribtu in nayi rashin lafiya ya ce in ya dora mun jinya ba duk da shi ne ke dora jinya kaga da saboda jinya din mugun abu ne ba alheri bane a zahirin ta ko da abadi saka zama alheri tunda Allah zai shafe mutum zulubai amma a zahiri abu ne mara kyau to sai ya dora wa kansa yace in nayi rashin lafiya ai ba shi yake dora kansa jinya ba Allah ne amma saboda ladabi sai yace wa iza maribtu idan na yi rashin lafiya mai kyan sai ya tsola Allah ce fa huwa yashfi ni shi ne yake warkar da amma shi ne abaru shi ne annafi shi ne mai cutarwa shi ne mai amfanarwa to amma in su bayan Allah suka zo magana irin wannan ba sa jingina wa Allah mara kyau bai ce wallazi amradani ka gane ko wa iza maridani ko wa iza amradani wa huwa yashfi ni bai faɗa haka ba sai jingina wa kansa wa idza maridtu wa huwa yashfini yi haka nan idan ka dauki kisar annabi Musa dai da halluru idan ka zo gurin damiran nan da yake magana akan gina katangar nan da fasa jirgin ruwan nan da kashe wannan yaro da ya yi. To, in ka zo wajen daliran a ciki za ka duba irin wannan ma'anar za ka same ta a ciki. Akwai inda ya ce, fa'ara da rabbuka. Ina, ina fata an gane. Akwai inda ya ce, fa'ara dina. Eh? Eh? Akwai inda ya ce, fa'arattu. Fa'arattu a na'iba haka ga aibi ba mai kyau ba ne. Bai ce, fa'ara da rabbuka ba. sai ce fa'arattu an a'iba jirgin ruwan kenan sai na yi nufin na fasa ta ai fasa jirgin ruwa a shakwa ba alheri ba to sai sai jinjina wa kansa ya ce fa arattu an aibaha shi yasa na so na aibunta ta amma da aka zo da abu mai kyau ce fa arada rabbuka an ne eh yawa kairan kairan minu ai kaga abu ne mai kyau to inda ya zama wani bangare mai kyau da bangare mummuna sai ce fa aradna har Musa ma ya shigo amma da jingina wa Allah din mara kyau to saboda haka majazi ne sai ka jingina wa shaidan mantuwa majazi ne ka gane ai ka jingina wa zuciya wasu waci abin da take matu wasu wasu bihi nafsu abin da take wasu wasi da shi wa huwa subhanahu wata'ala shi Allah madaukakin sarki a ƙarabu shi na mafi kusanci ilaihi zuwa ga ɗan adam ai ilal insani zamirin yana komawa ga al'insani da ce halakal insana yin hablil wari da ala na mafi kusanci gare shi fiye da wannan jijiyar ta wuya ita ce hablil wari da jijiyar wuya da take kai sako tsakanin kwakwalwa da zuciya ba tana manna a jikinka ba a jikinka take tana kusa da kai ƙarshen kusanci to Allah ya fi ta kusa da kai shi ne mafi kusanci ga bawa fiye da wannan jijiyar almuradu bil qurbi huna abin da ake nufi da kusanci ne qurbu ilmin kusanci na sani la qurba masafa ba kusanci na fage ba domin shi Allah baya zatin sa baya canza ba tafiya yake daga nan ya je can ya koma can ba fa huwa masalun wannan misali ne fi faradin qurbi cikin tsananin kusanci ya annahu ta'ala lamma kana muddali'an ala ma'lumatil ibadi yayin da ya kasance mai tsinkayowa ne ga dukkan abubuwan sani na bayi wa sara'irihim da asirce asircen su wala yakfa alai shay'un ba abun da yake kuya a gare shi to fa ka anna zatahu ta'ala kaman zata Allah ta'ala qaribatu min tana kusa da shi duk abin da kake yi da motsinka da shirinka da sararinka da koyanka duka Allah yana gani. Walhablu abinda ake nimi da igiya a nan, mun san alhablu a zahiri igiya ne, min hablil waridi. To, amma ba igiya ta ɗaura kaya ake nufi ba. Ana nufin al'araku jijiya, wanda take wanda na kwatanta muku tana manna a wuya. Shubbiya bil habli, an kamanta jijiya da igiya, aita aita ai kama da ita. Isti'aratan domin isti'ari, min haisu ta yadda ishtaddar lamu lama yana ɗauruwa ya yi ƙarfi bihi da jijiya. Jijiya kamar igiya ce da Allah yake ɗaure nama a jikin ɗan adam. Warta baɗa yana ɗauruwa, ishtadda yana yin ƙarfi bihi da jijiya. Tana ƙara wa nama ƙarfi a jikin ɗan adam. Sannan warta baɗa kuma yana ɗauruwa ba zai faɗi ba. Kamar igiya ce da Allah yake ɗaure nama. Yanzu duk girman mutum, ka gane ai, idan ya mutu alal misali ya rike ya zama ƙwarangwal to za ka sha mamaki in ka ga ƙashin ɗan siriri za ka ƙashi na ‘yan yatsun ma ƙashin kauri wannan ka gane ai idan ya zama ba nama ba komai duk da an kasa ba za ka ji ƙashi to zai baka mamaki zai gaji bai wuce kalan dawa ba in ya kai ma na ‘yan yatsu kuwa bai wuce wani tsinke ba naman da Allah yake tufatar da kashin fakasaunar izama lahaman din muka tufatar da ƙasusuwan lahaman da nama to ba don jijiyar ba sai ya faɗi to Allah da ikon sai sa jijiya kamar igiya ce da take ɗaure nama a jikin ɗan adam to kako ai yayi kama da a kwatanta shi da igiya shine walwaridu kuma irkun wani jijiya ne jibaɗinul uluki da yake cikin wuya shi da dai wannan ɗin da wanda suke ta cikin wuya ko kuma ba shi ba wanda ake kawa wani farin abu laka ake cin mata ya wato shi ne waridu ai asalin sa jijiya ne amma da yake cikin wuya kaza ma tana da za a gashi ɗan siriri an ka yanka shi ne hablul waridu kaga wannan a ce a kusa da kai ke ko a nesa da kai ke ai ba zan san misali to duk kusancinsa da kai Allah ya fi ka kusa da kai to alhamdulillah sai ne shafi nawa ne askari ɗari da tisa'in da uku to ina ne askari na'am wal muhrimu mutumin da yake sanye da harami na haji ko umra yaji tazi'u yana isuwa bil masati da mushe an sai daga barin yin farauta ka gane ai ba Allah ya ce wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruman an haramta muku yin farautar tudu matuƙar kun dawoma da harami a jikinku ba to sai ya zama guzurinsa ya ƙare a daji babu abinci yunwa ta kama shi ga barewa ko gada dabbar farauta da yana da dama da zai farauce ta yi ci ga kuma ya da mushe to ya isu da musha akan ya ci wannan ya kama dabbar farauta yi ya yi masa sauki idan ya ƙi cin mushe ya kama barewa yanka ya ce sai ya biya da za sai inda ya sami mafuta shi da cin mushe amma ya ƙi ya farauci dabba amma in ya rasa mushe guzurinsa ya ƙare sai dabbar farauta in ya farauce ta ya ci ba zai biya da za sai ina fata an gane saboda ya ji tarzi'u yana isuwa isuwa ne haka sai a jiza'a yana isarwa ko? To yaji tanzi'u yana isarwa, a jiza'a ya isar. Yaji tanzi'u yana isuwa bilmaitati da mushe an sai daga barin dabbar farauta. Illa an ya kafa bararaha sai dai in ya ji tsoron cutarwar mushen. Mushen ya fara ruba. Ka akuwa in mushe ya fara ruba an kaci zai sama cuta. Ko ka ci kwalara ka yi ta zawayi da amai da gudawa. ko kuma wani abu makamancin haka ka kauce hukumatul mali ka bar kuma tsoron ɓannatar da dukiya buzurinka ya ƙare ko kuma ya yi ƙasa kuma ka tarar da abincin ya yi tsada in ka ce za ka dinga sayan abinci guzurinka ba zai shaka ka je ka dawo ba za ka fada matsala ta rashin kuɗi to shi ma an ka samu mushe ka ci yi idan dai sayan abinci na halattun ba zai isa ba kudinka ba zai kai ba kuma ka lafa wanda zai taimaka maka wala yuta dawa ba a yin magani da najisin da najasa in dai abu najasa ne to haramun ne a yi magani da shi domin hadisin da maza Allah ya ce inna Allah ko a lam al-shifa'a ummati fi ma harrama laha Allah bai sanya warakar al'umma ta a cikin abin da ya haramta mata tunda najasa haramun ne shansa ko shafawa ko shakawa to Allah bai sanya maka waraka a cikin wannan ba ko da kuma mujarrabi ne in an yi ana warkewa to ba shi kadai bane maganin wannan cutar ka je ka nemi magani na halal kai magani da shi haramun ne ba a magani da najasa shurban gasha in dai sha za a yi kamar wuski wasu ce an sha tana maganin kaza akwai masu shan tawai don magani to haramun ne ko kuma ka ce ko kuma ka sha fitsarin dabbar da aka haramta ci wanda yake fitsarinta na jafa ne shi ma haramun ne ko kuma ka sha jini wai da sunan magani duka haramun ne wa fi tsilayin amma a cikin ɗige ƙaula an yi faruɗuwa guda biyu bige a hanci eh shine nagasan dama shurban kam qada'an babu sabani haramun da sunan magani amma ka diga a hanci ko ka diga a kunne abin da yake najasa ne wasu sun langwanta sun ce ba laifi bane da kilabi da sabani isagatul kusati yawa hadiyewar makara hadiyewar makara ƙashi ne ya makale ma a makogwaro za ka mutu baka samu abin da zaka sha ya wuce ba to ka haɗiye wannan makalar da kamrin da giya wannan wuya da makamantata babu laifi ba laifi ka ɗauki kwalbar giya ka kwankwaɗa don ƙashin nan ya wuce karka mutu wannan ai cetar rai ne mushen da aka ce ka ci shi ma ai don a ceci ranka ne a jejin ka rasa abinci to wannan ma ko a zaman gida ne in ka ce sai ka je ka ɗebo ruwa ƙarshen ta ka faɗi ka mutu ya tsaya ma a wuya to babu laifi kai isa gatul gussa ka gane ai isa ga shine hatsewa haza azmun furatun sa'igun sharabu daɗin haɗe abu shine sa'igun sharabu wani ya da makamancin giya abinda aka haramta sha ko jini ka samu ka ɗiba ka kwankwada domin wannan ƙashin ko ƙayar kifin ta wuce karka mutu wannan babu haramci a cikin ceton rai ne walma'i'atun najisatu abubuwa masu ruwa-ruwa na najasa haramun shansa haramun giya jini fitsari da sauransu kalmuskirati yace ka ba abubuwan da suke sa maye lal asiru amma banda jus asir ya yi tatuwa da aka matso inabi ko mangwaro ko goba ko wani abu ko menene brussels da suke faɗa ‘ya'yan itatuwa aka ko ruwan lemo lemon zaƙi aka matso ruwan shi ake ce masa al'asiru wannan ba haramun ba ne wasu biya da kunin shinkafa ne shinkafa ake dafawa ba ruwanta tana wani ruwa mai kauni mai kumfa ba sai a tace sai a sa suga babu laifi wani mai wal faɗa'u ka gane ai shi kuma da inabi ake yi wal faɗa'u karmani sharabu mutakabu min ƙalmi wa tamri abin sha ne da ake yin sa da alkama da dibino ake jikawa a tace a sha inda dibino dama yana da zaki ba a bukatar sai an sa suga wakila wani koli aka ce ma'u ruwa ne fi'ila fihi zabibun da aka sanya zabibu a cikinsa ya ko aka tace wa nahawi da makamancinsa wal aqidu ka gane yayi da kuma mati mati ka san mati shi din amma wailar ai ba ita take yin matin ba wanda ake hadawa da waila to ayin hada da waila eh bur eh to ana yi da dinya asalin madi da dinya ake yi mai zaki kai kafin a samu suga da shi ake shan kunu yawwa ana sa a waina amma fa duka waɗannan alma'amuri sukuruhu wanda aka amincewa bugarwansa shi wancan asir ɗin akwai wanda suke haɗawa in aka tsuma shi ya kwana uku aka sha yana yana bugarwa to waɗannan wanda dukkansu an amince in an sha ba za a yi maye ba to shan sa halal ne wal kallu haka nan walkalli kunu yan kalibu da ya juya anil khamri gabarin giya da giya suka yi burkutu sai ta ɓace a wajensu ta yi kauri sai ya dawo ya zama kunu babu laifi musulmi ka sa suga ka sha kunu ka sha sai ba giya ba su agunsu ta ɓaci kai agunka ta gyaru kunu ne da ya juya gabarin giya da giya aka yi niyyari sai kuma ya juya ya zama kunu والظاهر قول من جايدي كراهة المخلل كرهمت أبو بود أكا حدا أكا يحدا حدي كاغاني كمان ما سهدا بدل هذا ملتيرة على المثال kar khalidin ka zama kamar abin tudanyawa guda biyu aka hada nono da zuma to kauli marin jayi dai makaruhi ne akwai kaulin da yake haramun ne saboda akwai hadisi da manzo Allah yayi hani to saɓanin na hayu harimin ne ko na hayu karahatin ne to ƙauni marin jayi dai na hayu karaha ne ka haɗa nono da zuma a lokaci ɗaya ka sha ba wai ka ɗau wannan ka sha sannan ka ɗau wannan babu karhanci babu haramci ka gaura ya sa a guri ɗaya kamar masu haɗa maltina da fik milik to ƙauni marin jayi dai makaruhi ne wala ba sa babu laifi bi mukhallalil kitabiyina da kunun nan na ahlul kitabi wa kununsu da suke yi ko da alkama ko da wani abu tunda baki ya bane baya bugarwa babu laifi dan kasha a zamu asali alkhallu kunu mukhallal abinda aka mai da shi kunu na alkama ko shinkafa ko wani abu makamancin sa wallahu alamu Allah shine masani ko ne sai lahu alai buba ya jiki jiki kwana biyu baka ji daɗi ba ka ce to Allah ba da abu annahu alwabi tamrini na biyar ba ka wuni jumlataini ka kasantar da jumloli guda biyu fi kullum minhum a cikin ko da ɗaya daga cikin su mudari'un a samu fi'ili mudari'i sahihul akiri mai ingantaccen ƙarshe majzumun abin yi wa ɗauri bilamma da kalmar nan ta lamma fi'ili mudari'i kamar wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim lamma harafi ne na jazami yalhaqu majzumun bilamma alamatu jazmi shine hasfun nuni shafe wani nunin din shine alamar sukun din na biyu kawin jumla ta yi ka kasar da jumloli guda biyu fi kullum minu ma cikin kowane ɗaya daga cikin su fi'ilin mudari'un akwai fi'ilin mudari mu'tallil akiri abin yi wa illa a ƙarshe majazumun abin yi wa ɗauri bi lamma da harafin lamma na uku kawin jumla ta yi shi ma fi kullum minu ma fi'ilin mudari'un shi kuma sahihul akiri mai ingantaccen ƙarshe majazumun abin yi wa ɗauri bi lamil amri da lamul amri na hudu kawin jumla ta yi ka kasar da jumloli guda biyu fi kullum minhu ma fi'lun mudari'un a kowane ɗaya daga cikin su ya zama akwai fi'li mudari'i mu'tallil akiri abin yi wa illa a ƙarshe majazumun abin yi wa ɗauri bila min amr da lamul amri alhamdulillah sai me a zauna a biyu akwai sauran nahu to ina ne shafi na sittin da nawa na sittin da uku to idan za mu tashi albahasu mun gama amsila ba ya shi kullum misalin fi ɗa'ifati a kowane misali da yake cikin yankin nan na alif yana kunshe ala mubtadai wa kabari a bisa mubtada da labari bai za da jata in ka koma ila kullum mubtada'in fiha zuwa ga kowane mubtada da yake cikin wannan yanki ra'aitahu zaka ganshi ma'arifa ma'arifa ne in ma bi nafsi ko da shi da kansa wa in ma bil idafa ko kuma in an hada shi da idafa an raba shi ila ma'arifa zuwa ga ma'arifa wa hadha huwa al-aslu wannan shine asali fil mubtada cikin mubtada a ganshi da ma'arifa hatta idza ko akbarta har yayin da zaka sanya masa labari to akbarta zaka sanya masa labari ne al ma'rufin muayyan ga wani abun sani abun ayyanawa alhamdulillah alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wal jamadatu afsahat bil ladhi ukhu risaluhu li ahmad al fusaha'u ويها قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ربابها والزباء وسلوه وهن جزء إليه وقلوه ووده القرباء والجمادات كاغا سندرلون أبوبوا التي لا روح لها wanda babu rai a jikinta kamar duwatsu da ƙarafuna Absahar ta yi furici na fasaha daga alfasahatu ne absahar ta yi furici da fasaha billazi ko? To, wal jamadatu absahar ta yi furici li Ahmad daga manzo Allah alaihi salamu billazi ga abinda kurisa aka bebantar da alfusaha masu fusaha anhu a gare shi masu fusaha larabawa wanda suke takama da iya magana sai gashi su sun kasa cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ga duwatsu manzo Allah ya zo wucewa za ce wa assalamu alayka ya rasulullah haka ya faɗa akwai hadisin sai sai na ali ingantacce manzo Allah sai na san wani dutse daga cikin duwatsu a garin Makka a bayan gari duk sanda na zo wucewa zan ji ya ce mu assalamu alayka ya rasulullah ga su Abu Jahali Walid ibn al-Mughira Asi dan Wa'ilu Usbatu ibn Rabi'a sun kasa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulun wannan abun mamaki jama'a za su amsa sun yi furuci ne a hamada alaihi salamu billazi da abin da ukurita aka bebantar da alfusaha'u masu fusaha anu gare shi sai ce wai haƙomin kaitan mutane kaitansu wai kalimatu tarahumi in ka tausaya wa mutane saboda sun bata sun hallaka kaiton waɗannan mutane jafau na biyan da suka yi wauta ga annabi bi arabin kuma abin mamaki a ƙasar da bi babu ha da mamanta jamina na damo dabbu wa zibau da balayi jamina na zabiyu alifatu ta saba da shi daga ulfa ai alifatu in ji mai shari'a mutane ne da suke zaune a garin da damame da suke kasar da bareyi da suke wannan kasar alifatu ta san shi ta saba da shi amma su kuma suka yi masa wauta suka ke shi abin mamaki wa salahu ka gane ai mutanen wannan kasar suka ki shi ka gane ai salu din kunta so suka ki shi wa hanna jiz'un ilai alhali kuma jiz'un kututture na dibino hanna ya dawamar da bege ilaihi zuwa gare shi har ya fashe da kuka wa qalahu suka kishi dai ma wanda aka rabuka wa ma qala ubangijin ka bai ban kwana da kai ba kuma bai kika ba shine qala din ki wa qalahu sun kishi al-ghuraba'u baqi as-sadatul aus wal khazraj lansaru kenan mutanen madina wanda suke su baki ne a maka wadda hu suka so shi mutanen maka kalau suka ki shi alguraba'u baki wadda hu su kuma suka kaunace shi aka raju ko mu samu hukum to alhamdulillah aka raju minha wa awahu garu sun kore shi daga galin kuma kogo ya karbe shi sai mai jabalu sawal akwai nabin arabi shafi na nawa shafi na tara lailul arabi bi sharri ruhil adam to ina za mu tashi sannan shehu radiyallahu anhu ya ce falastafi akhzi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu falasta baka kasance tarbahu kana samun riba ba fi aka ji ɗariƙa cikin karɓar ɗariƙar tijaniya ba daga ka karɓi ɗariƙa shi kenan ka zama ɗan aljanna ba ka zama mai cin riba na falalar da aka faɗa a cikin ɗariƙa illa iza kunta sai ka kasance da wamin kowace ta suluhu kana kyautata halayenka sai ka zama salihin ba kana ɗariƙa kana keta alfarmar shari'a a wannan ba za ka ci ribar falala da aka ambata ba ka zama mai amincewa makaru kenan la ya manu makarallah ila alqawmul kasirun ka gane a fa aminu makarallah la ya manu makarallah ila alqawmul kasirun dama a cikin shari'a akwai adamul amni min makarillah to karka yadda ka karbi da riga kuma kana keta alfarman shari'a domin ba za ka samu riba ba ai falas falaisa laka baya kasancewa gare ka ayyuhal muridu sadiqu ya kai muridi sadiki bi mujarrad aka zika dariƙa ba wai daga ka karɓi dariƙa ba ya hasu da laka ribu wannan riba ta falala da zamana da aka ambata zai tabbata gare ka wa huwa khasu shi wannan riba da falala yana keɓanta ne bi ahli tawfiqi da ma'abota katari ka gane ai kalla lamarin ba haka yake wai cewa daga ka karɓa ba illa idza kunta sai ka kasance dawaman koyaushe ai ma dama umuruka matuƙar rayuwarka ta dawoma kana raye a duniya to haluka tasulu kana kyautata ha- halaka tasulu ai tasulu kana kyautata halaka halinka ai ta tajaddadu kana sabunta halayenka kyawawa bi an ta takhalla ka ka- ka wofinta min raza'il daga kaskantattun dabi'o'i a- a a takalli shine wofinta rabuwa da kaskantattun dabi'o'i ƙarya sata shan giya zina da sauransu wata ta hallaka dawo kana kawatuwa kana yin ado bil fada'ili da manya-manyan ɗabi'o'i to a nan ne za ka samu riba na wannan falala da zamana da aka ambata a wannan ɗariƙa alhamdulillah sun ma a sha rabi na anu sai me a zo ka zauna muktarul hadisu nabawiya ina za mu tashi hadisi ana zuba mu je ɗari biyu ba ɗari da tasa'in to ina ne to uɗitu saba'in alfa min ummati an ba ni mutum dubu saba'in daga cikin al'ummata yadda kuduna janata za su shiga aljanna bigar hisabin ba tare da hisabi ba Amin. dubu saba'in tun kafin a kafa sikeli da Allah ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a ka gane ai wasa ma rafa'aha ko wa wa wada al-mizana ko to tun kafin aje mizanin su za su tsallake su tafi aljanna wujuhun fuskokin su kalkamar kamar wata suna haske kamar wata lailatar badri wata wanda yake daren sha hudu shi ne lokacin wata mafi haske wa ƙulubuhum kuma zukatansu ala ƙalbi rajulin wahidin abu sa zuciyar mutum ɗaya daga cikinsu bi ma'ana babu saɓani abinda wannan yake so zuciya wannan shi ne yake so wancan ma aka yi zuciyarsa take so zuciyoyinsu gaba ɗaya kamar ta mutum ɗaya ne ba saɓani dama Allah ya ce ai wa naza'ana ma fi sudure min gilli duk an cire wani jin haushi da mugunta da sabani da yake tsakani manzo Allah ce falsadattu rabbi sai na nemi ƙarin ubangiji na saboda al'umma ta din tana da yawa yanzu a zamanin yanzu a gari ɗaya ma sai ka samu mutum dubu saba'in akwai birni mai miliyoyin mutane ko mu fi dubu saba'in a kai shi da yawa fa a to ka ina dubu ɗari ba da kai kana dubu miliyan to zai kai akwai mutane ba yawwa da yake ko masu unguwanni ne akwai masu kididdiga to kaga kuwa gari ɗaya ma zai ɗau dubu saba'in kuma na musulmi sai manzo Allah saboda ya san yawan al'ummarsa kuma da yake shi bilmuminina ra'ufur rahimu sai ta fassa dattu rabbi sai na nemi ƙari a wajen ubangiji na fa za da ni sai ya ƙara mu ma'a kulli wajin tare da dukkan mutum ɗaya daga cikin dubu saba'in ɗin nan za a ba shi saba'in na alfan shi ma dubu saba'in ka ga an dawo miliyan saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in ko ya zama miliyan saba'in to Allah ya samu daga ciki rawahu ahmadu an abi bakari uwiyat ummati shay'an an ba wa al'ummata wani abu lam yudahu adun da ba taba ba da shi ga wani mutum ba min al'ummi daga al'umman da suka shuɗe abin da aka ba su an ya kulu su faɗi indal musibati lokacin da musiba ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in suka faɗi wannan to Allah zai maye musu mafi alheri daga abin da suka rasa a wannan musiba al'ummarsa kawai aka ba wani hadisi ma yana cewa da an ba wani da an ba annabawan da suka gabata to da lokacin da annabi Yusufa ya shiga damuwa da bala'i na rabuwa da Yusufa da sai ya faɗi wannan kalma ba zai ce ya asafe ala Yusufa bai same ta ba da sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ki Allah zai dawo masa a matsayin na annabi amma sai ta ya asafe ala Yusufa to a cikin wannan akwai ambatan Allah ya asafe ya bakin ciki na al'asabu din bakin ciki ala yusufa abu salabuwa da yusufa kaga ba suna Allah Allah bai bashi ba da an bashi da isa zai karanta rawahu ibnu mardawi an ibnu abbas udul ajira ajrahu adul ajira ajrahu ku ba wa dan kwadago ladan aikin sa lebura da yama kwadago ku ba shi ladan sa qabla an yazifa araquhu kafin gumin sa ya bushe noma ne yayi gumi ya gama to tun kafin gumin ya bushe ka ba shi hakkin sa in ka bari sai da gumin sa ya bushe ka ba shi ka zalunce shi sai an muku shari'a ba ma fa ka tawaye masa haƙƙi ba ba ka rage kuɗin ba ba ka hana shi kuɗin aikin ba ka bari ma sai da gumin ya bushe ka biya shi ma zalunci wa alimu ajrahu ku sanar da su ayyukan wato ladan da za ku ba su ko wato ku sanar da ladansa ya sani wa huwa fi amali yana cikin aikin ba sai ya gama in har yana jin nauyinka bai ce nawa za ka bani ba ba ku tsaya yin ciniki ba to tun kafin ya gama in ya fara ka ce fa kaza zan ba kaga in zai iya yi ya ci gaba da yi in ba zai iya ba ya bari amma in sai da ya gama kaga dole sai abin da ya samu kuma akwai zalunci a cikin wannan rawahu al-baihaqi a azamun nasi hamman mafi girman mutane ga shiga damuwa mutumin da ya fi kowa girman damuwa almuminu mutum ya zama mumini ne ya hatammu bi amri duniya wa amra akirati yana damuwa da lamarin duniyarsa da kuma lamarin lahirarsa wannan ya fi kowa damu ka ce kai kana son wani abu na duniya kuma sannan kana son lahira duniyan nan kuma cike take da gwarama da haramun da shubaha ka ce kai halal za ka ci domin lahira ta yi kyau ka ce kuma kana son lahira ita kuma ba za ta baka dama ka yi aikin duniya cikakke ba shi kuma aikin duniya in za ka yi cikakke ba zai baka dama ka yi aikin lahira cikakke ba to dole ka samu damuwa sai dai ka rinjaya a guri ɗaya ko ka zaɓi duniyar ka kyale lahira sai ka samu jin daɗi ka nutsu ko kuma ka zaɓi lahirar ka kyale duniyar amma duk muminin da zai hada duniya yake nema lahira yake nema to ba a ce masa haram ba amma dai ya fi kowa shiga damuwa a zamun nasi hamman almuminu ya hatamu da amri duniyahu wa amri akirati rawahu ibn majah an ibn a an an an anas ne ibn din mun soke ina ko irin nawa da yasa an ibn anas ya goge ibn din kai naka an anas ne ba yawa to shi da gani duk wanda ya sa ibnu din ya goje mu ma gojewa muka alhamdulillah sai ne to na'am a a a a wannan ai labari ne allazina idza asabatu musibatu wadanda idan musiba ta same su qalu suna cewa inna lillahi ba za ka sa qalu ba gardawa ne suke sa qalu wai don su gaya maka asalin abu sun san inda yake sai ka zanta kalu inna lillahi to banda kai ke in ka ce kalu sun ce inna lillahi a ce sai baka ce bake to kaga ka cire kanka a ciki ina ma da kulluna kace yau to shi ba ba sai ka faɗa ba inna lillahi kawai amma in ayar qur'ani ka jawo wala zabulu wannan wanda shi min al-khawfi wal-ju'i نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن أتولى كراتوكا كيف على حد حد قالوا أما إن يزما إنا لله كشفوا كبرسة باب قالوا إلى لا متاجي يوا كتاب النكاح masu mata dai Allah an rubuta su da ta biyu masu biyu da ba su halin su ta uku masu uku Allah ba su halin su ta hudu kitabun nikahi littafi da ya bayanin aure babu ma da fil kidbati babi ne na abin da ya zo a hadisi cikin bayanin neman aure wannan kisirar shi yake nuna ga neman aure kasa rubuwa ya zama hutuba ta juba ko ta idi al khutbatu ka gane ai kuma dukkan su daga mazdari ɗaya suka fito al kidabu zance mai hutuba ma zance yake mai neman aure ma sai na tafi zance ko amma sai aka raba alkhudbatu wanda ake akan mimbari alkidbatu neman aure haddathani yahya an malikin an muhammad ibn yahya ibn hibbana an al-a'rad an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la yakhdubu ahadukum dayan ku kar ya nemi aure ala kidbati aki akan neman auren dan uwansa in dai dan uwanka musulmi ya shiga yana nema to bai halatta kai ka zo ka shiga ka kwace dan kana da kuɗi ko kana da nasaba da gidan za a ji nauyinka saboda zumunci a baka ba amma malamanmu sun yi bayani kamar da imam malik zai gaya maka wa zalika idza rakana wa taqaraba in an karkata an kusa daidaitawa to anan yake lafi awwali tasauli ba wa hadathani an malikin an nafi abdullah ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace la yuqdabu ahadukum kada dayan ku ya nemi aure ala kidbati aiki akan neman auren dan uwansa amma kaga fili mudarin da mai huduba la ya khatubu ya khatubu yana huduba nan ma aka ce la ya khatubu duk da irin nan ne yin huduba ne amma sai a can aka bambata kidbati ba hudubati ba qala malikun wa tafsiru in kuma fili ma ne sai a bambanta wancan kadaba wancan kuma khadaba kadaba yayi huduba kaɗaba ya yi zance ko da neman aure ko ba na wani magana daban kaɗaba hu ya yi zance da shi kowane iri ne Allah ka ce kaɗaba to abin da ta kuɗu ba ne to amma fi ili mudari'i duk ɗaya ne ya kaɗubu na huɗuban da na neman auren kala malik wa tafsir qauli rasulillah fassaran wannan faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma lura cikin abin da muke gani mu a fahimtar mu malik bai ce maka dole sai ka fahimta irin tasa ba cikin abin da mu dai muke gani a fahimtar mu amma fa wallahu alamu Allah shine ya san daidai eh cewa la yakdubu ahadukum ala kirbat imana karkace ya yanke wa Allah sadi saboda haka yace maka wallahu alamu la yakdubu ahadukum ala kirbat akihim nan kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa an yakdubu rajulul mar'ata na farkon ya zo yana neman auren mace fatarkan ilai kuma ta karkata zuwa gare shi kaga izara kana kenan ta karkata da zuciyarta da yadda ta shi take so ta aura wa yattafi qalu fi ittifaqi ala sadaqin wahidin ma'lumin akan sadaqi guda ɗaya sananne kaza zai bata ta yadda alwalanta sun yadda shi ma ya yarda da wannan abin da aka ambata a matsayin sadaki. Waƙar taraba ya kuma sun yi yarjejeniya, fahiyar tattaridu alaihi ta kawo sharɗanta gare shi da nafsiya da ta sharɗanta wa kanta. In ya aure ta zai mata kaza da kaza da kaza ya yarda zai mata akwati da kayan lefe da wane ne da wane ne duk ya yarda. Zai kawo kayan sakun rana duka an yarda. to fatil kallati wannan ita ce wacce naha manzo Allah yayi hali an ya kadu ba rajulu wani mutum ya zo ya nemi aurenta ala kidbati aki akan neman auren dan uwansa walan ya ali bizalika manzo Allah ba wai yana nufi da wannan hani idza kadaba rajulul mar'ata daga mutum ya nemi auren mace walan yuwafiqa amru lamarinsa bai dace da nata ba sun yi muwafaka walam tarkan ilai bata karkata ta nuna cewa tana son shi za ta aure shi ba ba shi yake nuna Allah ya kaɗu ba adun wani ba zai iya neman auren ta. Fahaza babu fasajin, wannan kofa ce ta ɓarna ya dukulu alam nasu da yake shiga ga mutane, wanda ba su yi fikihu ba, kawai sun ji hadisi zalla la ya kaɗu ba adukum ala kirbati aki, sai zo kawai su hana, su hana mutanen kirki su zo su auri mai mutunci, don kawai sun shigo suna nema ko da ba daga titi tunda ba su yi tafaki ba ba su turo mutanensu ba ba a zo an yi maganar sadaki ba ya hana wani ya shiga shi kuma ba da gaske yake ba ai akwai masu katon miya a zubar kowa ma ya rasa ko kuma ya je ya ta fasikanci da ita ya hana kowa zuwa to saboda haka yawan mali ya ce yin aiki da zahirin lafazin hadisin to babu fasadi kofa ce ta barna yadkulu da yake shiga alal nasi ga mutane saboda haka dole ne sai an yi wannan bayanin da sharadi izara kana wa taqaraba in sun karkata suna son junan su kuma sun kusanci kusanci juna shine a zo a yi magana sadaki a tabbatar ko a kalba ko a yi wa'adi a sa rana to wannan ba ka da ikon da zaka zo ka nemi auren Allahu alamu alhamdulillah sai mu tashi wa dasa ne an maliki a lokaci ya ƙare fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله الحمد لله بعد الحمد لله كده بعد الحمد لله